fatiha salatul fatih na wanda suke daga baya sai su dan matso gaba kafin su gama sai ta lasfika din salatan taftahu lana biha ababar da wata siri wata guliku biha anna ababar sharri wata asiri wata kunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تعتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإنا ظننا نني إن ذاك تأشي وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا wa inna zananna wannan ci gaba ne daga wato abubuwan nan da jiya muka tsaya a farko suratul jin cewa an yi wa manzon Allah wahayi cewa aljannu sun zo sun saurari karatun sa na alqur'ani sanda yake yin karatun alqur'ani a sallar asuba a batnul nakhla to manzon Allah ma kamar yadda muka faɗa bai san aljannu sun zo sun ji karatun sa ba to wannan aljannu daga zuwansa daga jin qur'ani sai imani ya shige su da imani ya shige su sai sau koma saba mutanen su labari da cewa an turo da wani sabon annabi kuma annabin nan abin da ya zo da shi ya yi kama da abin da annabin musa ya zo da shi to abin da aljanna suka faɗa saboda muhimmancinsa saboda kuma a bawa manzan Allah wato a sawa manzan Allah jin daɗi a ransa cewa idan al'umma mutane ba su yadda da kiransa ba to ga wani alam nan na daban wanda ba irin na mutane ba su sun yadda har sun ɗauki kiran har sun kai ga jama'unsu kuma sun yadda to shine Allah ya sauka da uhiya ilayya aka ce annabi ka gaya mutane wannan abin mamakin gashi an mun wahayi an gaya mun aljanu sun saurari karatuna ga irin abubuwan da suke faɗa na yin murna bayan sun ji alkur'ani to wannan wa inna zananna ci gaba ne cewa a jiya mun tsaya wa innahu kana yaqulu safihuna ko sun gaya mutanen su mun ji wannan sako na shari'a ba za mu ƙara shirka ba kuma wa innahu kana yaqulu safihuna Allah ya shadan cewa wawan cikin mu wannan safihuna din suna nufin iblis shine ainihin kakansu din shaidan kenan ko to wawan cikin mu wanda ya kowa wauta ya kasance yana faɗan kalma karkatacciya ba ta daidai ba akan lamarin Allah shine yana dora su akan shirka yana koya musu su ce Allah yana da da da kalmomi na shirka yasa ce wa inna zananna haƙiƙa mu zananna mu a da mun zaci wato yadda wannan shugaban nasu shaidan yake gaya musu to a da kafin su ji alqur'ani da mun zaci wannan azannu yana nan ababinsa ba zannu ne mai ma'anar yakini ba yana ba da labarin da kafin ji alqur'ani to suka ce da mun zaci allan taqudal linsu wal jinnu ala allahi kaziba da azatan ba zai yiwu aljanu da shaydanu ma'ana su jinsin su da kuma jinsin mutane waɗanda kyauta nan banza ba zai yiwu da aljanu da mutane ashe sun faɗi kalmomi na ƙarya akan Allah ba ma'ana allan taqula allah da yana ce qala ala wato attaqawul kenan mutum ya kirkiri ƙarya ya ce ka faɗa alhalin baka faɗa ba to mu a da ba mu taɓa zaton cewa da aljanu suna nufin shaidan din da kuma kangararru na mutane za su iya kirkira ƙarya su ce Allah ya ce kaza ko bai ce ba wato kamar suna nufin abin da shaidan nake gaya musu na cewa Allah yana da da da siffofi wanda ba siffofi ne masu kyau ba ga Allah to ba su taɓa zaton zai yiwu a cikin aljanu a ce wai har sun yi kangare wanda za su yi wa Allah ƙarya su kirkiri ƙarya su danganta mai ba Allah ta kula insu wal jinnu ala Allah kaziban ba mu taba zaton cewa mutane mutane da aljanu za su faɗa wa Allah ƙarya ba bi wasfihi kazalika da siffan tashi da haka hatta ta bayyana kazibahum bizalik har sai da muka fahimci ya bayyana a gare mu muka gane ƙaryar shaidanin nan da mutane bizalika da wannan sabon da muka ji annabi yana karantawa duk wanda da cikin zancen shaidanu din وإنه كان رجال يعودون برجال فزادوهم رهقا
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا wa innahu haka na cewa lamarin kana rijalun min alins duk wannan wa innahu wa innahu din da yana cikin abin da aka wa annabi wahayi na cewa ya faɗi cewa aljanu sun toye shi ma an mai wahayi ga abubuwan da suke faɗa aljannu nan cewa kana rijalun min alins waɗansu ka ɗan yi mu dubura yawa da yawa yawa waɗansu rijalun min alins cewa kuma waɗansu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna bi rijalin min aljin sun zamana suna neman tsari bi rijalin min aljin da waɗansu mazaje na daga aljanu haina yanziluna fi safarihim bi mahufin yayin da suke sauka a tafiyarsu bi mahuf suke sauka a wani wadi wanda a wadi din akwai wani abu na ban tsoro fa yaqulu kullu rajulin to sai kowane mutum ya ce a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufaha'i wannan wata al'ada ce da ta yi sarayani a imani na larabawa kafin zuwan musulunci cewa sun yadda akwai halittu na ɓoye su ne aljanu ko dai wasu arwahu na ɓoye wanda kuma waɗannan sun warwatsu a dawuzza a wajib duka na wajen gari da guraren da mutane ba su fiye zama a gurin ba to duk da suka yi tafiya su waɗannan ainihin mutane idan suka yi tafiya larabawa suka je ko wani suka sauka a daji a hanya wani masauki to irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a ko cewa duk wanda ya sauka a wani masauki a'udhu bi shar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq shikenan to ka nemi tsarin Allah duk abin da yake halittar Allah ne Allah ya baka kariya to su in sai tafiya din nan in sun sauka sai mutane sai su dinga cewa a'udhu bi sayyidi hadzal wadi min sharri subha'i ina neman shugaban wannan gurin na daga mutanen boye ina neman tsarin sai bani kariya daga sharrin yaransa na gunna saboda sun imani akwai shaidanu to aljanun a cikin abubuwan da suka faɗa bayan sun gani sai suke faɗan wannan kama wa innahu kana rijalun min al-ins cewa waɗansu mutane na daga cikin wasu mazaje a cikin mutane ya'uzu na birjalin min al-ins sun kasance in sun yi tafiya dinnan suna neman tsari da waɗansu mazaje na daga aljanu wannan rijal rijal din dukkanin su ana nufin amma asada ana nufin shugabanni wato ba wai mutane ne ma ga magana sai haka manya-manyan mutane na cikin mutane shugabanni da sauransu su ne idan sun yi tafiya suke yin haka suke neman tsari da shugabannin aljanu ko to fazaduhum rahaqa to wannan neman tsarin da suke yi da shugabannin aljanu su kare su fazaduhum rahaqa sai wannan sai sai suka kara wa aljanun nan bi awazihim bihim saboda neman tsari da suke da su sai suka kara musu rahaqan suka kara musu shishigi ai duguyana faqalu har sai suka ce abun nan sudnal jinna wal ins nan a lura ban san irin bugun ku ba a da yawa daga bugu akwai akwai kuskure na madaba a za ga suduna da sari aka sa ko eh da sindigo to wannan ne mai kyau to wannan suduna sadi yasa wato sudunal jinna wal ins su aljannin sai girman kai su je su suka ce a yanzu mu ne shugabannin aljanu da mutane duka tun daga shugabanni a cikin mutane sun zo suna neman tsaron mu ba su kariya to wannan mun zama shugabanni na mutane shugabannin aljanu to shine aljanu suke faɗan cewa a da haka mutane suke yi shugabannin mutane in sun je daji za su sauka sai su dinga neman tsari da shugabannin cikin aljanu wannan dai yasa shugabannin su suka ƙara girman kai suka ƙara fita daga bin dokokin Allah to amma sun ji Qur'ani ba su bi umarnin shugabannin nasu ba ba za su ƙara yin girman kai akan lamarin Allah ba ba annahum wa innahum zannu kama zanantum an lan yabqa Allahu ahada
wa innahum zannu kama zanantum allan ya ba'asa Allahu ahadan wa innahum haqiqa su ay aljin su aljanu zannu kama zanantum wato sun zaci kama zanantum wannan kama zanantum itirad ne wato su ma a cikin aljanu a dadin akwai masu mummunan zato kama zanantum irin mummunan zaton ku na mutane to su ma aljanu a da kafin wannan waƙiya su jika tun manzon Allah su ji Qur'ani su ma a da sun yi irin wannan mummunan tan na mutane na Allah ya ba asallahu ahada zatan cewa Allah ba zai taba aiko wanda ba ai lan ya ba asallahu ahada Allah ba zai taba tashin mutum ba ba da mauti bayan mutuwarsa ko wato wannan ya ba san yana da ma'ana biyu kuma duk ma'anar za ta dauka zai zama ba'asul amwat zai iya zama kuma ba'asul rusul wato da sun zaci Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba daga annabi Musa amma in sun ji Qur'ani sun yadda an aiko manzo ko kamar ayda alqur'ani ke cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut ko wannan ba'sul amwat kenan to da kaga mutane mushrikan nan basu yadda Allah zai tashi wanda ya mutu ba haka na kuma basu yadda za a aiko wani manzo ba wa aqsamu billahi jahada aymanim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihda al-umam ko Allah ta falan ma ja'ahum nazirun duk biyan mutane haka sun yi ba sai da za a aiko manzo ba ba sai da za a tashi mashi ba to shi nan Allah ya faɗan aljanna suna faɗin cewa wa anna wa innahum zannu kama zanantu su ma da sun yi mummunan zato irin nakun nan na Allah ya ba ayya in irin zaton ku mutane Allah ya ba sallahu ahadan zato mara kyau na cewa Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba ko kuma Allah ya ba sallahu ahadan Allah ba zai ƙara tashin wani wanda ya mutu ba Adam mauti wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'atan shadidan wa shuhuba
wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba duk wannan wa inna wa inna din duka adafi ne akan anna husta wuce ila anna husta ma'adin nan ko faƙalu ko shine wato an abu uku ne manzan Allah ya yi sallah da daddare sallah asuba aljanu suka saurara sai aka manzan Allah wahayi cewa wannan sallar da kai aljanu fa sun zo su tsaya sun ji karatunka da suka ji wannan karatun ga irin abin da suka koma suna faɗa ko to duka wannan wa inna din alafi ne akan wannan maqulul qaul na aljanu cewa azza inna samina mun ji wani qur'ani ajaban to tun daga inna din nan duk wannan wa inna din magana aljanu shi dinnan Allah yana gaya mana abin da aljanu na suka dinga faɗa ne bayan sun koma cikin aljanu ɗan uwan suna yin kira shi yasa ke tafara da wa inna wa inna din nan wato wa inna la masna sama aljanna suka ce wa inna la masna sama hakika mu la masna sama mun bincika sama ay rumna istiraqa sam kaga la masna wato kalma ta allams allams yana nufin kuma wato almasu wal jasu bil yadu ko a sa hannu a taba shine allams to yana daga hanyoyin bincike ai a sa abu a taba a jiko kamar yadda Allah ma yake faɗan cewa walau nazzalna alayka kitaban fi qirdatin falamasuhu bi aydihim ko da an saka maka da littafin nan ya Allah ya da mun saka maka da littafin nan a wata takarda kamar yadda suka nema a kawo littafi daga sama wanda zai ce kai manzon Allah to da an kawo takarda daga sama falamasuhu bi aydihim ko sai suka shafa shi da hannunsu ma'ana shafa wato akwai taba ba suka tattaba suka tabbatar wannan sabon daga san me to allam yana nufin taba abin da hannu amma ibara ne akan albahs wa tadqiq wato a bincika a gaskiyar abin to su ma nan wa anna lamun sama ba wai sun taba sama da hannu bane majazi ne akan me albahas wato mun bincika sama mun duba sama rumna mun nemi istiraqa sama wani irin dubawa shine al'adar laraba al'adar ainihin shaidanin nan kafin bi'isa cewa wannan shaidanin suna zuwa satoji ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi wanda muka wuce Imam Bukhari ya fidda shi a kitabus sihir ko cewa an tambaye manzon Allah akan aljanu ko aljanu me akan bokayi manzon Allah sai laisu bi shay wannan bokayen ba komai bane ba sabai ta ayar sallallahu alaihi wasallam nan faɗa wata kalma sai a cikin daci ko sai manzon Allah ya ga wata ce eh tilkal kalimatu min al-haq yatakhaddafuha min al-jinni fa yakhlidu ma'aha mi'at kizba ai wannan dace da kaji bokaye suna yi wata kalma ce guda ɗaya ta gaskiya me ta gaskiya din wato shaidanu da suke a bokaye da suke jiyo ta daga shaidanu ashe shaidanu ne suke yin hawa hawa wani kan wani wannan sun saba ɗabi'a su ce a halittar su kawai za su hau wani kan wani su je sama saboda akwai abubuwa na amru takawin me amru takawin shine al'amura na halittar duniya can za a yi ruwan sama can za a yi halaka can za a halaka wani shugaba can za a canja wata gwamnati dole su ne umuru takawin to akwai mala'ikun da Allah yake gaya wa wannan umarnin to su kushe danu sai su je su satoji su je wannan abu idan sun jiyo sai su gaya wa boka wanda waliyin su ne wannan bokan idan ya ji kalma ɗayan nan ta gaskiya tunda umarnin Allah ya jiyo to sai ya cakuɗa da ɗari na ƙarya in ji manzon Allah ke za ta ce boka yana laisu bishai ba wani abin ƙarya suke duka wannan shi abin da faru to wannan Allah sai ya cewa mun bincika sama bisa wannan al'ada da suke yi ta hawa sama jiyo sata ji da suka bambanci ga sama ya ci suka ce fawajen naha wato kamar suna faɗan lallai babu mamaki idan an turo manzan Allah wannan manzan Allah ɗin shi ne abin da ya sa aka hana mujin saƙon nan saboda dama akwai hadisin ibn mas'ud wanda ya ce ai aljanin sun fito nema ne cewa lallai wani abu ya faru dama ana jefo sun amma dai tare sama a tare sama wannan tarewa mai ƙarfi sai bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bayan mun hau sama bincike da muka saba fa wajadnaha sai muka samu saman nan muliat an cika ta harasan an cika ta da masu gadi min al mala'ikati nan mala'iku an cika ta da harasan shadidan an cika ta da gadi mai yawa al haras din nan wato ba gadin ake nufi ana nufin masu gadi ismul jam'i ne na daga hurras ba shi da mufrad ma'ana al-hurras su ne masu gadi to masu gadin in za a yi sun waye jam'in sai zama masu gadi masu tarin yawa shine al-haras wannan dan ya nuna maka yawan yadda aka kara wa san tsaro saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda allanu ma suka saba na satoji din shi ma daga ranar an datse shi kwata-kwata ya zo ƙarshe shi ne Allah ya haka da mala'iku masu yawan gaske sai Allah ce harasan shadida daga cewa harafan din ya isa saboda an yi yana nufin kasra a yawan adadi ne mai yawa na mala'iku to amma sai ce shadida masu gadi masu tsanani ma'ana wannan shidda din ta kasra din yawan nasu mai yawan gaske wa shuban da kuma taurari ai nujuman taurari muhurika masu konewa wa zalika lamma bu'isa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan taurarin kamar yadda na faɗa ba wai asalin tauraro ne yake faduwa ba ko nizak nizak ake ce masa wato su taurarin inda suke tsayawa daga cikin taurarin ne wani kurbu shi ke bantarowa na wuta ba tauraron ne da kansa sukutun ba saboda wannan taurarin da muke ga sama guda ɗaya idan ya fado ya isa ya kona duniya a girman sa a hajamin sa saboda ba wai tauraron ne da kansa ke faduwa ba sai dai a jikin tauraron ne wani wani burbushi na tauraron yake fasowa sai ya taho da wuta sai ya kone wannan aljanna amma saboda dabi'a kamar yadda Allah ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da san gaggawa da abin da aka halicci mutum na dabi'a to sai yayi aiki na gaske wajen ya ga yaya kansa ya dena to saboda a dabi'a su aljanu an halicce su ne da san abu na kamar iblis ko a mutum ma mutai ba da ce wannan iblishi ne ko to su an halicce su ne dabi'a da san yin abu na ba da wuce iyaka na iblis to wannan konewar baya hana gobe su saki saboda su suna san irin wannan ayyuka din shi yasa annabi Sulaiman abuka da ai ya hore su tunda aiki sai su na wuce iyaka a hankali abubuwa kamar magic abubuwa haka aljanu sai san abubuwan su to yasa shi ma annabi Sulaiman ya hore su Allah ya faɗi aiki suke mai iri iri na ban mamaki ko ya amuru lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat aiki suke na garari yanzu in ya tsaya din nan kafin ya tsaya da ya ce a gina gari kyauta da sallah sun gina gari guda sannan idan aikin bai kyau ba in ce bai kyau ba baki ɗaya garin kifta da sanar za su rushe shi duka take a sake yin wani aiki aiki suke ta yi kawai su suna son abu kamar wannan dai abu da ban mamaki to shi yasa sai an samu wannan korasu da ake din sai kasa daina ji da an ka an sa masu gadi fa wajanna ha mul a tushe suke faɗa mun bincika sama ko wajanna sai muka samu saman nan muli at harsan shadidan wa shuhuban yanzu an cika ta da masu gadin mala'iku da kuma bakin wuta na tauraro wanda yake kona su wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam kaman yastami'u lana yadillahu shihaban rasada wato wa inna kunna wannan na gaban kamar tafsirin baya ne ko cewa sun bincika sama ai kaga sai da aka bayani kasan da suka bincika sama menene yake kai su sama su da suke sun bincika sama sai suka tara an sa masu gadi ko muli at harsan shadidan wal masu gadi to menene ma yake kai su sama da har aka sa masu gadin sai suke fada wa inna kunna naq'udu mu mun kasance qabla mab'asi kafin ai ko annabi naq'udu muna zama minha muna zama a hanyoyin sama wannan na ka'udin shi ya fassara abin da sa ce sun saba ba sa daina ba wai zama suke yi ba na zama irin wannan da muka zauna a'a ma'ana na ka'udu muna lizumta gurin ba ma rabuwa da gurin ko alqu'ud fi'ili ne na ka'ada wal allazi huwa diddul qiyam amma ana amfani da shi a da abin da yake alluzu ko mutun yadda goma abu ko kamar yadda kamar yadda kamar yadda Allah ya faɗi wa min ahli alkitabi man yanta manhu bi qintarin yuwaddihi ilayk ko daga kiristoci akwai na kirki wanda in ka bashi tarin dukiya mai yawa ajiya zai kawo ba kudin ka yadda ka bashi ajiya sai ce wa minhum man yanta manhu bi dinarin la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima amma akwai wanda in da zaka bashi kwandala kace ya ajiye maka to ba zai iya dama da wannan ajiye ba sai Allah ce illa ma dumta alayhi qa'ima sai ka tsaya a kansa to irin wanda kenan kaga sai ka tsaya a kansa ma'ana sai ka lizumce shi yau ka je gobe ka je an jima ka koma yaga ba dare ba rana ka tsaya to shine illa ma dumta alaihi qa'ima to wannan ramziyan shine irin ma'anar wannan wa anna kunna naq'udu mu ma mun kasance kullum muna zama me muna zama a hanyar sama wato kullum muna kai kawo a wannan hanyar muna satoji eh shi ma wannan din akwai aya ma ta ka'ada ma ba ta qiyam din ba akwai waqudu lahum kullu marsad ko da Allah yake fada cewa wannan kafiran idan watan alfarma ya wuce ba tsakkautawa waqudu lahum kullu marsad kullun su ganku a shirye kuna shirin kai musu yaki kai musu hari wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam to mun kasance muna lizimtar maq'ida mun samu mazaunai lissam mun lizimci gurare lissam ina sataji ai nastami'a wanda muke sataji ta hanyar saman nan نعم فمن يستمع إلينا faman yastami ilana yajillahu shahabba rasala shi ma wannan makaida din ba wai yana nufin gurin zama ba dan kai kamar abin nan ne ko kamar makaida mafa'ila ne na qu'ud din ko wato guraren zama ma'ana ko kawai dai yana nufin lizimta shi wannan kamar ya zama da wannan makaida din kamar a wato wato abin nan ne istimali ne na magana kamar yadda muka yi din na ranan akan yau mu yukshafa an sa wato aka ce maqaida li kaza guraren zama na yin aiki kaza ma'ana guraren da ake lizimta kawai a qur'ani akwai irin wannan wa izga dauta min halika tubawu ilmuminina maqaida ko lil qital kaga maqaida lil qital wato guraren da kowa zai lizimta a wannan yakin ba zai bar shi ba kamar yadda manzo Allah yake cewa inda ka tsaya din nan nan ne santa da ka tsaya komai na santa ga an haka bagun nan sai an baka umarni to aka ce maqaida likaza wato gurin lizimtaka su ba da suna faɗan mun kama gurare zaman mu guraren nan zaman dirsha shine gun da muka lizimta a hanyar sama lissam'i saboda satoji mu ji abin da ake faɗa a saman faɗa Allah ce faman yastami ilana yajillahu shahabar rasala to duk wanda faman yastami ilana duk wanda yace yanzu zai je istirafusan zai sato jin labarin sama yajillahu shahaban rasada zai sami shihaban zai sa wani tartatsun wuta wannan bantaran bakin wuta daga cikin tauraro rasadan wanda aka sa yake dakon zuwansa ursila lahu li yurma bihi duk wanda ya tsaya to akwai yanzu tauraron wuta da yake jiran sa wanda da ya je wannan tauraron wutan za a jefe shi da shi lahu tauraron an tanade shi ne saboda shi
wa inna la nadri asharun dikan man fil ardi amrada wa inna la nadri wannan Allah ya saba cewa wa inna haƙiƙa mu la nadri ba mu sani ba a sharru nurida biman fil ardi amara da bihim rabbuhum rashada wato mu ba mu da ilimi duk wancan abubuwan da suke yi na wancan abubuwan da suke yi wanda shedan ya gaya musu suke ta bin umarnin sa suke ta saba wa Allah akai wanda suka dau lokaci mai yawa akai to wannan yana da yana komawa wancan wato ba mu sani ba abin da yasa Allah ya ban mu har muka dade a wannan kafircin har mutane ma suka ta yin wannan kafircin a bayan ƙasa me yasa Allah ya bar duniya a haka aka dau wannan lokaci kafin ma manzo ya zo to ba mu sani ba ko Allah ya nufi wata azaba ne ga mutane shi da wa inna la nadhi ba mu sani ba a sharru nurida min fil ardi shin wani sharri ne urida aka nufa bi man fil ardi da mutane da ke bayan ƙasa bi adam istiraqis sam da hano satar jidin nan amara da bihim rabbuhum rashada nan kaga kenan a tafsirin nan da balin ya wannan aya shine wato menene ta wata jiha ne rashin sanin nasu wato wannan rashin satoji din ba su sani ba an aje wannan mala'ikun nisa hana su zuwa sama saboda Allah yana nufin wani abu mara kyau a bayan ƙasa zai faru kan kowa ya sani ko kuma Allah yana nufin wani abu ne babban alheri zai faru a bayan ƙasa ba wanda ya sani sai manzon da zai fada ya zo ya fada shine la nadri ba mu sani ba asharu nurida bima fil ardi amara da bihim rabbuhum rashada ko kuma kawai ba wai wannan la nadrin ba shi da alaka ba shi da alaka da hana satoji kawai abin da suke nufi la nadri wato mu a kashin kanmu ba mu da masaniya ba mu san me Allah zai zartar na abubuwan sa na takawini ba a cikin kasa anan akwai abin lura a wannan ayar inna la nadri asharun urida bima fil ardi akwai abin da malai ce masa al'adabu ma Allah ko wato ita magana in zaka yi ta da babba to sai ka koye ta to ladabi yana farawa a zance tun daga tun daga janibi na ubangiji subhanahu wataala akwai al'ada ma Allah ba a dangantawa Allah duk abin da yake mara kyau ne to ba za ka danganta wannan ga janabin ubangiji ba sai dai kai wani ta'awilin magana yadda ba za ka faɗi mara kyau ga janibin Allah ka gana Allah ce a sharrun urida man fil ard ba mu sani ba ko an nufi mutanen duniya da wani sharri ne am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangiji ya nufi su da shari'a da alkhairi da nufar duniya da sharrin da nufar da alheri duwa yake yi duk kaga aikin Allah ne amma sai suka uduli ba su ce shin Allah ya nufi duniya da sharri ba saboda ba za su danganta nufin abu mara kyau zuwa ga Allah ba kamar yadda manzo Allah yake faɗa a hadisi ko a biya dika alkhair ko sai ko ce wa sharru laysa ilayk duk abu na sharri ya ubangiji ba da kai yake ba wannan ladabi ne tare da Allah amma ayar na ta suratul nisa Allah ya faɗa mana in an koma wa haƙiƙa babu wani abu da yake a haƙiƙa wanda ba daga Allah bane ko kul kullum min indillah da alheri da sharri duka ba su faruwa sai daga ubangiji Allah ne ke kaddarawa alheri ya faru idan ya so alheri Allah ne ke kaddarawa idan ya so kishi alheri sharri ya faru to amma saboda ladabi ta jana sai ce a sharrun urida min fil ard sharri aka nufa da mutanen kasa am arada bihim rabbuhum rashad yayi to ba shi gwan am arada bihim rabbuhum rashadan ko kuma ubangiji ya nufa mutanen bayan kasa da alheri
وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق جدلا
yayi in yayi da da busa wa inna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tsara'iqa qidada na wa inna haqiqa mu bar busawar inda dai wa inna minna salihun haqiqa mu minna salihun a cikin mu akwai nagari ba da istima'il qur'an wato bayan alqur'anin nan manzon Allah ya karanta sun ji to kuma suka zuga faɗan cewa to mu yanzu mun rabu biyu a cikin mu akwai nagari wa minna duna zalik akwai kuma waɗanda yake koma bayan haka wato qaumun gairu salihin akwai kuma waɗanda ba nagari ba wato su ma kenan kamar dai yadda ake a cikin mutane ko akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba mutanen kirki ba to mu ma a cikin mu akwai minna salihun wa minna duna zalik akwai nagari akwai kuma waɗanda ba nagari ba ai qaum gairu salihin akwai kuma waɗanda ba nagari ba kunna tsaraika gidadan dama yana da cikin abu mafi muni wato at-ta'mim ya kamata duk mai hankali ya horar da kansa wato nisantar al-ta'mimat kada a kowane irin abu ka dinga gamewa duk abin da aka dinga yi ko menene to kar ka game ka dinga barin kofa saboda duk inda kaga kirkin mutane ya kai kada wannan ya sa kai sakai ka sake cewa waɗannan mutanen ba za a iya ganin ba daidai ba a cikin su wannan at-tafarid fi husnul zan din shi ke haifar da sai a samu mabarnata su bayyana a cikin mutanen kirki sai ce kai anya kuɗin gidan wani zai yi kaza to har wani ma zai iya yi ba a yin tafarid a cikin taskiya sannan ba ka yin kuma tafarid a cikin ɓatawa ka ce kai ai na dama za a samu abin kirki a ku kaza wannan duk kuskure ne Allah ya raba komai akwai nagari akwai ba nagari ba akwai na bangaren alheri akwai na bangaren shari haka yake ko ina ba mutanen banza da Qur'ani ke fara mana kamar Yahudawa ko Yahudu wannan Nasara amma Qur'ani bai taba game Yahudawa da Nasara ya ya ya bata su duka ba sai inda Allah zai magana Allah yana rubewa yana cewa aminhum ummatun muqtasida ko Yahudawa ne walonna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لعقلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كانت منهم أمة مقتصدة wannan kiristoci da yahudawan fa a cikin su akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki dai da ke ne mutumin kirki amma wa kasiru minhum sa'a ma ya'malu amma dai da yawa mutanen banza ne kaga Allah bai yi wannan ta'mimin ba haka nan Ali ibn Ali fa laysu sawa'an wannan kiristoci da ke ganin su ba duka suka zama ɗaya mutanen banza ba bin ahalil kitabi ummatun qa'ima a cikin su akwai mutanen kirki al'ummar kirki ya taluna ayatullahi ana allai suna yin addinin su dan Allah kaga Allah bai game duka ba to wannan haka Allah yake yin dillan barin sa ba a yin at-ta'mim kawai ba ka gamewa kai ka ce wa ai dun mutanen banza ne a ai wani mutanen kirki duka a bawa da kirki a yabe shi da kirkin sa mutumin banza a kushe shi da wannan rashin sala'a ta sa amma kada a gani to shi nan wanda sai da inna min nasalihun a cikin mu akwai managarta wa minna duna zalik akwai kuma waɗanda yake sabanin haka mutanen banza duk haka suke suna ko na da ra'ika gidadan mu ma mun kasance da ra'ika gidadan mabambanta ne ma'ana da ra'ika din kamar masu bin hanyoyi ne mabambanta daban-daban nan da ra'ika din aikun na ala da ra'ik ala adiyan musalifa mu ma muna akan hanyoyi mabambanta ba baki ɗayan mu akan hanya ɗayan fita daidai ba ba baki ɗayan akan hanya ɗayan ke taɓata ba muna kan hanyoyi kidadan mabambanta ai firakan mukhtalifina muna da jama'u mabambanta musulmina wa kafirin akwai musulmai akwai kafirin
wa inna wa nanna allan nu'jiza Allah fil ardi wa inna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa wa lan nu'jizahu haraba lan nu'jizahu haraba wa inna zananna tace mu hakika mu zananna mun zaci to kaga wannan zanan nadin wannan zanan nadin ita ba irin zanan na ta farko bace ba ita wannan aikan nace wato mu mun tabbatar mun san Allah nu'jiza Allah fil ard mun tabbatar cewa ba za mu iya ba za mu kubuce wa Allah ba bayan jin Qur'anin nan bayan mun imani to yanzu mun tabbatar Allah nu'jiza Allah fil ard mun san ba za mu iya kubuce wa Allah ba za mu taba kubuce wa Allah ba fil ardi na fil ardin ba wai yana nufin bayan ƙasa ba ana faɗan al'ard al'ard tana zuwa da ma'anar kawai makanul wujud so tari na ga wasu malamai sai su fassara ƙasa wannan irin wannan al'ardin da cewa a bayan ƙasa aifil basida to ba ana ake nufi ba kawai tana nufin makanul wujud ma'ana a inda muke rayuwa a inda muke dinnan ba za mu iya kubuce wa Allah mai wani guri ba saboda Allah yana faɗar ƙasa da suna da yawa akwai inda take nufin ƙasa akwai inda take nufin gari akwai inda ko take nufin ma aljanna kuma haka ba ƙasa ba ce ko kamar kamar wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha min al-janna kaga aljanna ai ba ka tace irin wannan amma Allah ya ce wa awrasana al-ardha min al-janna to ko ta nufin makanul wujud gunda yake anan mutun yake rayuwa wani gurin ma tana nufin kawai gari garin ku shine al-ard din ko kamar wa kazalika makanna li yusuf fil ardi yatabahu minha haythu yasha kaga makanna li yusuf fil ardi ai misra kawai ake nufi ita ce al-ard ba duniya ba to nan ma kaga al'ard din tana da ma'anar ballan nujillaha fil ard wato ba za mu iya kubucewa Allah a inda muke ba ko ina ne shine ina ce a ajazahu wato wato sun gajiyar da Allah sun zamana fatu iqabahu ke to ba za mu iya kubucewa Allah ba walan nujizahu haraba haka na ba za mu guje wa Allah ba ya zama mun guje wa hukubarsa ai la nafutuhu ka'inina fil ard ba za mu iya kubucewa Allah ba in muna a bayan kasa aw haribin min hafiz sama ko kuma ku cewa Allah mu tsere mu wani guri a sama ba ta inda zamu guje wa lambarin Allah
wa inna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baqsan wala raqa wa inna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baqsan wala rahaqan wa inna lamma sami'na al-huda hakika mu lamma sami'na al-huda yayin da muka ji shiriya dan al-huda yana nufin al-qur'ani tunda al-qur'ani suka ji manzon Allah yana karanta ko to shine al-huda din to yayin da muka ji wannan shiriya a bakin manzon Allah aban nabihi sai muka yi imani da abin da yaso yake a cikin wannan abin da manzon Allah ya faɗa kaga nan ya nuna abu biyu waɗannan aljanu kafin su zo su fara jin zancen manzon Allah dinnan ba mu'mine bane ba ba mu'mine bane ba saboda haka ko kuma zai yiwu a cikinsu akwai waɗansu jama'an mumilai akwai wanda ba mumilai ba to amma su waɗanda suka ji zancen manzon Allah din ba mumilai bane ba sai dai daga suka imani abin da saka ce akwai jama'an mumilai da ba mumilai ba saboda ayat suratul ahqaf ta nuna cewa lalle akwai mumilai a cikin su waɗanda sun samu sun san labarin annabi Musa har sun gaskata shi saboda ai sun fa cewa ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di Musa wato muminai ne da annabi Musa sun san annabi Musa sun san abin da gaske amma ba su san da'awar manzon Allah ba su imani da ita ba saboda sai bayan da suka ji suka imani sannan kuma wannan ayat ta nuna cewa mutane ne da wannan aljanu Allah ya ba su inaya ma'ana inaya Allah ya nufe su da shari'a ne da kulawa ta musamman shi yasa suna jin Qur'ani Allah ya sa wa zuci su haske na gane gaskiya alqur'ani kuma Allah ya sa wa zuci su haske na iya karbar alqur'ani sabanin mushrikai na mutane wanda sun ji sun ji sun ji sun kuma ji ba su yadda ba yasa ce lamma sami'na al-huda muna jin alqur'anin nan amanna bihi take muka yi imani da abin da yake cikin sa faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqan faman yu'min bi rabbih duk wanda ya imani da ubangijinsa fala ya khafu baksan to wannan ba shi da jin tsoro kwata kwata na baksan ba shi da wani jin tsoro na ko za a tauye masa lada a lahira duk aikin da zai samu lada su cikakke ba shi da jin tsoron komai wala rahakan ba shi da jin tsoron kuma za a dora masa wato wannan yana nufin la tazlimuna wala tuzlamu shine fala ya khaf baksan wala rahakan amma da wani lafazin ko wato ba shi da tsoron duk wanda ya imani da ubangiji to ba shi da tsoron za a tauye mai lada ladansa za a ba shi cikakke a lahira sannan wala rahakan ba shi da tsoron za a kallafa masa abin da ya fi karfinsa in ya kasa kuma a mai hukuba a kai haka ba za a zalunce shi ba shine ai zulman bi ziyarati fi sayyi'atihi ba za a mai kari a zanubai ba babu wannan a cikin imani وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun har yanzu dai duk muna cikin nan duk maqul duk wannan hikayar ne hikayatu kalamil jin duk fa wannan ba zancen ubangiji bane duk Allah yana hakaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda aljanu suka koma suna fada a cikin mutanen su na yaban alqur'ani na yaban da'awar manzon Allah to duk wannan ana hikayatu kalamil jin ne Allah ya gaya manzon Allah ko muna nana tawa Allah ya gaya manzon Allah ne ya fada me yasa saboda abu biyu saboda wato wani abu ne hadas hadasun farid abu ne da ya faru amma na daban na mamaki a ce waɗansu alam ne na waɗansu halittu na daban sun zo sun saurari zancen manzon Allah sun ji sun yi imani wannan lalle abin zai sa manzon Allah jin daɗi a ransa in har ga mutane ƴan uwa wanda jinsin sa ne na mutane kabilar sa ne da yaran sa aka saukar amma sun ji sun masa mummunan raddi har da jifa abin da faru a daifa kenan to ya zo hanya yana sallar asuba wannan abin ya faru to sai aka ce manzo Allah to ga fashi a wannan sanar sallar asuba din nan ga waɗansu halittu na Allah na daban da baka san su ba su ne aljannu baka ganin su baka rayuwa da su su sun ji alqur'ani sun yadda ka ji ma irin bayanan da suka ringa faɗa to wannan shine abun da Allah yake so manzon Allah ya ji dan ya ji daɗi da'awa ta yi nisa wannan mu'jiza ce da kuma karamar da Allah manzon Allah aljanna ce wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun hakika mu a cikin mu akwai musulmai wa min alqasidun sannan kuma akwai kangararru sune alqasid aljairu anil haqq aljairuna bi kufrihim wato wancan wa anna wa inna minna salihuna wa minna dun zalik a cikin su musulman kamar dai mu a cikin mutanen kirkin a cikin musulman ma akwai musulmin kirki akwai kuma kuma baya musulmi dai sama sama amma ba shi da kirki shine wancan inna minnal salihuna wa minna dun zalik sannan kuma wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun a cikin mu fa akwai musulmai akwai kuma kafirai sune alqasid sune aljairuna anil haq wato dai a tsari na akida na imani ba na halitta ba su ma yadda mutane suke su ma haka suke akwai na kwarai akwai ba na kwarai ba akwai musulmi akwai kafirai na gaskiya wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun akwai hadisai da dama da yawa asar da aka rawaito cewa aljanu sun dinga zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambayar su su abubuwa amma hadisan kusan duka a ruwaya ba ba su inganta ba min haisu ruwaya ba su inganta ba saboda haka kisa malamai ma ba su muhimmanta ba kamar hadisul laqis bin iblis hadisi ne yayi shuhura sosai amma hadisin da'ifi ne malaman hadisi ma suna kallon an buƙatar da ilimin hadisi ma kamar mawdu'i ne amma yayi shuhura sosai wanda ake cewa tsoho ne sosai yazo gun manzon Allah da sanda yana dogara ta manzon Allah tambaye shi ce waye na dai sun murya kamar murya shaydanu yace eh shaydan ne ni aljani ne ni ina da gani ya manzon Allah ni jikan iblis ne ba ya faɗi sunan sa laqisa dan wani dan wani tsakaninsa da iblis ma hula hudu ce to wannan hadisin yayi shura yazo gurin manzon Allah yace ya zo ne manzon Allah ya koya masa alqur'ani manzon Allah ya koya masa sururi wannan hadisin yayi shura sosai malamai sun rawaito shi amma hadisin da'ifi ne ta bar saboda a dogara da irin su ba abinda ayoyin suka faɗa ya wadatar cewa lallai dai a cikin alamul jinni manzon Allah yana da mabiya kuma gashi ma ga abin da suke faɗa wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun a cikin akwai musulmai wa minnal qasidun kuma sannan akwai karkatattu aljairuna bi kufri wanda suka karkace suka zama kafirai faman aslama fa ulaika taharraw rashada wannan faman aslama wasu ma mufassirai su shi wannan din to shi laysa min maqulil jin wato shi wannan wa man aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasiduna fa kanu li jahannama hadaba shi wannan zancen Allah ne inji da daga mufassirai shi wannan jumlar saboda an yi tafri'i ma'ana an nisanto ne daga cewar da suka yi a cikinmu kuma akwai musulmai fa a cikinmu kuma akwai wanda ba musulmai ba to sai Allah ya ce fa man aslama wanda ya musulunta a cikin aljannin nan wannan zancen Allah ne ƙarashi ne zai zama kenan abin nan da ake masa at-tazyid a balaga ko at-tazyid wato ƙarashe yi wa wani zance giza da abin da zai ƙara mai kyau amma baya cikin asalin zancen ko kamar abin da ya zo a kisan nan ta Bilkis lokacin da Annabi Sulaimana ya nemi tsuntsun nan ya rasa tsuntsu ya zo ya ga Bilkis ya yi nan mai tsaho na suratul suratul nam ko to Annabi Sulaiman ya aiki tsuntsun nan ya je ya kai mata sako to a ciki akwai tazyil irin wannan da ta ga sakon nan wanda irin wannan mai mulki ne yan aikensa shi hadda dabbobi su ne masu aiki a gwamnatinsa sai ta tsorata tun daga lokacin sai wannan mulkinsa ya fi namu ta tsorata sai to fa bawan Allah nan ya kira mu sokin mu bishi mu sallama wa lamarinsa in baka ba zai yake mu kai shawara to ta shawaran nan a cikin shawarwarin nan sai ta faɗan abin da yasa ita take son kada a yi yaki a dai yi diplomasiya a tattauna me yake so a dai zan sulhu irin wannan tace dalili saboda innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ko akwai tazira nan ta ce abin da yasa ni na fi ku gogewa na sanin mulki su masu mulki duk mai mulkin da ya yana da karfin iko ya fi ɗayan karfi to idan ya zo garinsa afsaduha zai lalata garin waje alu a izzata ahliha azilla kuma wayanda suka isa a gwamnatin nan su ake kaskantawa haka ake yi to wannan iya da zai ce Allah ya ce to wa kazalika yaf'alu wannan ma tazil sai Allah ya ce haka ko za su kaga idan baka lura ba sai ka dauka wa kazalika yaf'alun kashan magana bilkis malikatu saba amma ba gata da zata bane wannan tazil استبر إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة sai Allah ce to waka zalika yaf'alun haka fa abin zai faru to irin wannan ne nan da suka ce wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun a cikin ma akwai musulmai akwai kangararru to sai Allah sai ce fa man aslama fa ulaika to haka ne ko lallai wanda suka musulunta fa ulaika taharraw rashada to wadannan lallai sun nemi rashada taharraw sun yi kardado ko taharri fi'ili ne na masdarinsa shine alhara a lugha wato abin nan da ake cewa abin da ya kamata ko za a ce ahariyun aharabi an yaf'ala ya kamata to wanda suka musulunta nan to lalle sun yi kokarin su ga sun aikata abin da ya kamata na neman shari'a ta har raura shadan sun yi kardado na neman shari'a ai kasadu hidayata to daga wannan abin da samu fassara ma kalmar taharrau din daga nan ayan nan iyagun nan malamai suka ɗauki haramta takalidi a addini ya haramta mutum ya yi takalidi a addini kawai ya addini yadda ya ga ana yi in dai mutum yana da basira to lallai addini ya nemi hujja ya nemi meye dalilin wanda yake bi yana da kyau shi ne addini saboda addini ya yi da hujja ake yin sa amma kawai mutum ya yi addini na haka ya ga ana yi to wannan kuskure ne sai dai shi neman hujja ba neman hujja na istihza'i ba neman hujja na neman kura ba neman hujja na neman gaskiya akwai bambanci wanda yake neman hujja na ta'annuti ko akwai wannan bambancin da kuma wanda yake neman hujja na neman shari'a wanda zai bincike to wannan abin da ake kai na addini menene asalin hujjar kaza wannan abu ne mai kyau Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da Allah ya fi kowa gaskiya wa man asdaqu min Allah qila Allah ya fi kowa gaskiya a magana amma Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene dan ya koya mana ba aka aita gare Allah ya ga manzon Allah fa in kunta fi shakkin mimma auhayna ilayka fas'alil ladzina qara'u alkitaba min qabl min qablik ya manzo Allah in kana son ka samu ƙarin garanti akan gaskiyar wahayin nan gaskiyar sakon nan in kana samu ƙarin tabbas to ka tambayi malaman Yahudawa wanda suka san abin da yake ka tambaye su za su baka labarin annabawan su za su gaya maka an musu wahayi za su gaya maka sun gamu da kalubale irin naka tare da manzo Allah ba hukunto bane ba ba hukunto yake ba ko amma manzo Allah ya ce la ashku wala as'al ni ba na hukunto saboda haka ba sai na tambaya ba me amfanin irin wannan ayoyin me darasin su saboda mu su koya mana abin da kake kai ka nemi hujjarsa kada ka dinga yin addini kawai na naga ana yi yasa nan Allah ce fa man aslama fa ulaika taharraw rashada wanda suka musulunta nan hakika sun nemi hanyar shari'a da kuma suka samu to har ka addini mutum ya bincika menene hujja ta addini menene hujja sahihiya ta abin da yake aikatawa shi ma kuma malaman usulu sun rarraba me ya ake yi takalidin ya ne ba a ya ake bincike hujja ya ne ba a waye zai bincike ko sai sa dole dai wato wanda yake bashi da bashi da karatu wanda yake da sifar jahilci babu alheri a cikin sa saboda in mutum jahili ne to ba mashi da mutahari bashi da binciken dole alal akalli mutum ya san mabadi abubuwa na farko farko na addini ma'ana ba wai sai mutum ya zama mai ilimi ba ba wai sai Allah bai sa kowa ya zama mai ilimi ba ba ma haka ba daidai bane ba dole wani ya ilimi wani kai ya ilimi kowa akwai abin da Allah ya hore mai na rayuwa to amma mabadi abubuwa na kamar na farko-farko na addirinsa abubuwa na farko-farko wannan shine abu na hankali duk abin da yake shine kamar abin da ya zaki ce musu fundamental abubuwa da farko a komai ya ake sallah ya ake alula ya ake sallah ya ake azumi irin wannan dole ne da abin da zaka yi zakka ba ta ka koya ba tunda baka da kuɗi amma da kayi arziki shi ma sai ka nemi ilimin ta aikin hajji ba su ka koya ba in an biya maka baka kasa ka koya duk abin da yake da dole kai sai ka koya sannan bayan nan ya ake yin zama da iyaye ya ake bin su ya ake duk wannan basic abubuwan dole ka sani ka san dokokin bayan nan mutum ya yi aure ya ake zaman aure ya ake mu'amala aure ya ake wannan mutum dole ya sani duk abubuwa irin wannan bayan nan mutum ma'aikaci ne ya ake zama a aiki ya ake zaman ofis me ka'idojin Allah a gurin mutum dole ya sani in mutum dan kasuwa ne ya ake kasuwanci me halal me haram me riba duk mutum dole ya sani waɗannan abubuwan ba wai sai ya san su duka ya resanta matsalolin ya malamai suka kasu mai ba wannan zai sani a'a menene farkon abubuwan da ke mabuɗe a wannan abubuwan zan yi komai da hujja to wannan wajibi ne amma bai zama bai amma amma bai halatta mutum kawai zauna a addini kawai haka ya ga yi ba to idan wanda kaga haka yake yi din ba daidai ke ba fa ya zama na addini kenan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun wannan kuma bata ni ba a yin haka to fa man aslama fa ulaika taharraw rashada wanda suka suka musulunta to wannan sun nemi shari'a ko sun samu wa amma alqasidun wa amma alqasidun fa kanu li jahannama haqqa
wa amma alqasidun Allah ya ce amma wannan kangararrun wanda ba su kan hanyar daidai alqasid shine aljair ko ba mai adalci ba larabci yana da loga ma'ana loga yana da shiga lungu a kalmomi kaga wannan ya kama da mai adalci ko ita sa'id bin jubair Allah ya kara masa yarda Allah ya jaddada masa rahama babban tabi'in na almajirin ibn abbas lokacin da hajjaj bin yusuf zai kashe shi da aka kama shi aka kashe gaban hajjaj bin yusuf a sakati sai ya tambaye ce mata ulfiya me zaka faɗa a kaina ya gwamnati na take me comment ɗinka akan mulkin mu sai ce abin da faɗa kanka adilun qasit adilun qasitun sai mutane ta ce kai amma mun ji daɗi malam yayi siyasa ya yi gwamnati to shi hajjajin mutum ne mai mutukar fasaha dan ta'adda ne lamba daya amma a fasaha ana bada misali da shi shi amma ya gane zagin sai yace adilun katil wato a yace bai bona yi ba wannan adilun din yana nufin ne aka kashe nake kawai ba ku ji Allah ya ce summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ba to wannan yake nufi wato ni adilun na karkacewa hanyar daidai yace wannan katilun din ba yana nufin mai adalci bane ni yana nufin wa ammal kasidu ne ni kan gararre to shi yana da fasaha duk inda kai zai gane to ammal kasidu na fasanu li jahannama hadaba to su wannan kan gararru to su sun zama na mahuri na wuta wa qudan mahuri na wuta
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا to nan daga nan wa wa wa inna minnal muslimun wa minnal qasidun shine inna na goma sha biyu daga annabi sama an faru mai fakalu inna samina wa inna wa inna goma sha biyu ne li kayati maqulul jin daga nan an gama zantukan aljannun nan ko eh saboda haka shi ne yace wa anna wa annahum wa annahu fi 12 mawdi'an hiya wa annahu ta'ala wa anna minna ga sanan duka ma bainahuma bi kasril hamza duk zaka yin kisra shine qira'a jamhur istinafan wa bi fatihiha ko kuma kai fataha ko bima yuwajjahu bihi qala ta'ala fi kufarin qul fatiha bima yuwajjahu bihi ko in an mata fataha shi ma da yadda ake fuskantar da zancen wato an yi fataha da duwai annahu wa annahu din wato fa amanna bihi wa amanna bi annahu haka tarkibu zai kasance to an gama magana aljan so abin duk da biyo bayan nan kuma zai ƙara komawa adafi ne akan uhiya ilayya annahu din ga so daga nan faqalu inna samina maganganun aljanu sun kare guda goma sha biyu to daga nan wannan wa'anna wace ta gaban ne wa'alla wittaqamu to shi kuma ya cikin ma uhiya bihi ila nabi wato uhiya ila nabi an masa wahayi annahu istama'a nafarun aljanu sun ji maganar sa an gama da wannan sannan kuma uhiya ilayya alla wittaqamu wannan zai koma wannan uhiya ilayya cewa daga irin daga wahayi da aka turo wa manzon Allah cewa ka gaya wa mutane kuma ka gaya wa mutanen nan kafiran maka da suke tare da kai ga wani abin na mamakin bayan wannan abin aljanna to su sani an lawista kamu ala tariqa ka gani yace wa annahu huwa ma'rufun ala annahu sama'a wannan adafi da kan annahu sama'a wato lawista kamu ala tariqa da a ce su wadannan mushrikai wadannan kafirai na maka da su ma yau za su tsaya istaqamu su tsaya daidai ala tariqati akan hanya ta daidai ai tariqatul islam da za su tsaya daidai akan tafarkin musulunci ko shi hanyar Allah daman guda ɗaya ce sai Allah ya faɗi shi da asbarika to a a can Allah ta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul ko hanyar Allah ɗaya ce amma a wani gurin Allah ya rarraba ya faɗi hanyar da siffa da yawa ko saboda hanyar Allah ɗaya ce amma hanyar zuwa zuwa ga hanyar Allah hanyoyin suna da yawa ta'addu da turukul khair akwai hanyoyin alheri da yawa da za su iya kai ga hanyar Allah yasa can Allah kuma yake faɗa a cikin ƙarshen ankabut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ko kaga nan bace sabilana ba lanahdiyannahum subulana duk wanda suka yi kokarin neman gaskiya to za mu nuna musu hanyoyin da za su kawo su ga hanyar Allah to nan wa Allah ta kama da dariƙati da za su tsaya akan wannan hanya ta Allah guda ɗaya mhm ai dariƙatul islam la asqainahum ma'an gadakat to da za mu shayar da su ma'an gadakan da za mu shayar da su ruwa gadakan ruwa mai daɗi kasiran mai yawa minas sama daga sama wa zalika ba da marufi almatar wa anhum sab'a sinin wannan bayan an yi rashin ruwa ne na tsawon shekara bakwai wannan kuwa wannan ya faru ne a madina ko alqahd wal jadab a madina ne to da Allah yana faɗin cewa wato arzikin Allah ana samun sa ne ana samun rabon Allah ne in an mai da'a babu toshewar basira irin mutum yana saba Allah kuma ya doka Allah zai masa abin da yake so wannan ba haka bane to ana samun arzikin Allah ne daban Allah yasa da sun tsaya akan hanyar Allah mai kyau la astainahum ma an gadaka da mun wadata su mun ba su arziki mun ba su ruwa mai dadi me yasa Allah ya nuna arzikin da ruwa saboda kamar yadda na faɗa su yu'zuhumul ma'su maka ba su da ruwa kamar yadda ba muka magana baki ɗaya ma lokacin da ake magana da lokacin da wahayi yake sauka rijiya uku ce a maka duka rijiya uku ce kadai bayan zanzan sai wasu rijiyoyin guda biyu in banda su babu ruwa baki daya a maka to kaga ba su da ruwa ruwa abu ne mai tsada mai daraja ta gaske to da in suka tsaya kan hanyar gaskiya Allah zai ba su ruwan sama ta ko ina ruwa da zai wadata gari su yi shuke shuke su samu amfani to sai mu tsaya akan wannan ayar ko wannan to kuma ba ga iya mutanen maka ba wannan magana ce ga dukkanin mubile duk ma mai jin alkur'ani ko yanzu misali in ana rashin ruwa da fari da sauransu ai haka ana yin al-istisqa ko addu'a roƙon ruwa to amma abin da ake yi da farko kafin wannan addu'a roƙon ruwan duk malamin fiqh sun zayyana ko yana da kyau ma a fara yin azumi ai sadakoki ai awwa a koma ga Allah ne saboda koma ga Allah nan a taubatun da su tuba da koma ga Allah mai kyau wannan kada ya isa Allah ya kawo ruwan sama daman jarraba ce daman imtihani ne rashin ruwa to da ka koma ga Allah haka sannan kuma haka a komai ba sai a rashin ruwa ba dukkanin abu na rashi dukkanin abu na kunci maganinsa shine mutum ya koma ya tsaya akan hanyar Allah kawai in dai mutum yana ga hanyar Allah to Allah kuma ya dauka mai alƙawari shi ma zai masa da abin da yake so wa Allah yastaqamu ala tariqa la afsainahum ma an gadakan li nafsinahum fi li nafsinahum fi dan mujarrabe su wato zamu ba su ruwan nan zamu ba su wannan arziki mai kyau irin wanda suke so li nafsinahum fi saboda mu gwada su saboda ita ni'ima sanda Allah ya baka ni'ima to wannan ni'imar Allah ya baka ita ne dan ya gwada ya gani za ka yi masa godiya ka san ni'imar nan daga Allah take ko kuma za ka butulce wa Allah yi wa Allah godiya shine wannan ni'imar idan arziki ne bawa ya sanya sha inda ya kamata ya ba Allah da shi kada ya saba Allah da shi rashin yi wa Allah godiya shine bayan ni'imar ta zo mutum ya girman kai yayi ba daidai ba ko sai da annabawan Allah a idan idan idan idan alheri ya faru sai ga sun bo ai sai haza haza min fadl rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur duk abin da ya faru haka annabi Sulaiman ya fada ko gadan Bilkisu ne yana so a kame shi ana kawowa kaga inda ba annabi bane da mai mulkin duniya ne sai ya murna ce mulkin sa ya kasaita yana da wanda zai bada umarni a je har kasa kaza a dibo mai kaza amma bai wanda yana ganin wannan dado ya zo gaban sa ya san ba karfin ikon sa bane ya san ba karfin ikon wanda ya tafi ganin bane ya san kawai Allah ne ya sanya gwada shi Allah ya sanya gani zai kaskar da kai ya san aikin Allah ne ko kwara ita haza min fadlir rabbi wannan mulkin gazarin mulkin nan fadala Allah ce li yabluwani a ashkuru am akfur Allah dan ya godari ya gani zan gode ko kuma zan gode ba to su ma wannan da Allah ce in suka tsaya akan hanya mai to Allah zai ba su ruwa mai dadi Allah ce li naftinahum fi duk da hakan dai za a ba su idan a gwada su li naftinahum dan mujarraba su naqtabirahum mu gwada su fi a cikin wannan arzikin ruwan da suka samu fana alama kaifa shukuru mu ga cewa ta ya za su gode ko ba za su gode ba sannan shi ma nan malice ilma zuhur wannan yana da matakan muhimmanci sosai fahimtar wannan a haƙi na tauhidi Allah yana cewa zai yi kaza dan ya gani ko lina alama dan mu san lina fitina dan mu gwada su mu gane haka yana nufin kafin Allah ya gwada su Allah bai san na kwarai da su ko ba na kwarai ba haka ba haka yake nufi ba to kaga ba gwaji bane kenan saboda in dai a zahirin gwajin ne Allah zai haka ne dan ya gwada su ya gani za su gode ko ba za su gode ba wato sai yayi gwajin zai fahimta wannan a haƙƙin gwaji kenan to amma a haƙƙin Allah ba haka bane ba sai ba sai ba sashi cewa wannan yana nufin ilma zuhur Allah dan ya gwada ya fito da abin fili kowa ya gani saboda ɗabi'a ta rai shi ma mai ran bai sani bai yana da hadari shi ma mai ran bai san yaran sa yake ba sai ya samu dama haka ran dan adam take an atara dan adam baki ɗaya da ɗabi'u marasa kyau wanda sai mutum ya yi imani mutum ya yi ilimi mutum ya sa tsoron Allah to shine yake yin fin karfin ransa ya dora ta kan hanyoyi masu kyau amma mutum baya sanin ya dabi a ransa take sai ya samu dama sai ya samu mulki ko ya samu iko ko ya samu wani matsayi to sannan mutum sai ya ga bai ma san ya canja wata ila sai ya fara ga bai ya canja to amma shi Allah subhanahu wataala ya sanya mutum yake tintin to saboda haka wannan li naftinahu zamu gwada su ne saboda abin ya fito fili a gani ba wai dan Allah ya sani ba li naftinahu fi wa man yu'rid an zikri rabbih duk wanda ya bada baya gaba da zikirin Allah zikirin rabbi din ai alquran alqur'ani da dukkanin zikirin Allah Allah ce nasuluku azaban sa'ada menene yasa Allah alan yana magana zai gwada bayi amma sai Allah sai ya gargadi sai ya gargadi ga barin kada wani ya bada baya ga barin zikiri kaga a zahirin siyakin da Allah sai ya ce zamu ba su wannan ruwan ne linaftinahum dan mu gwada su da sai Allah ta ce to amma wa man wa man la yashkur ko kamar yadda ta ma ce li yabluni a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi shine kaida ko wa man kafara fa inna rabbi ganiyul karim da sai to amma nan ba Allah bai ci da sai ana ma ta Allah ta ce wa man yashkur gashi nan wa man yakfur gashi amma ta Allah ta man yurid an zikir rabbi dan Allah ya nuna maka hanyar godewa arzikin Allah shine ka dawwama a cikin zikirin Allah zikirin kuma na kowane iri zikirin Allah na tuna Allah na ka san Allah ne ba ka gode masa ka san Allah ne ba ka yi mai da'a ka san Allah ne ba ka tuba da masa ibada duk zikirin Allah ne to sai Allah ya ce wa man yuri dukkan wanda bayan ya samu arzikin nan sai ya bijire wa zikirin Allah bai tuna Allah ba bai gode wa Allah bai yaba Allah ba to nasluku bin nuni wala ko da suluku ko ya suluku to wannan zamu sanya shi azaban sa'adan zamu shigar da shi cikin wata azaba sa'adan azaban nan mai wahala kamar wanda zai hawa wani guri mai tsawo yana hawa numfashi yana daukewa da kyar yake shiga to za mu sanya shi azaba mai tsananin wahala alhamdulillah